الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين والعقبة إلى عز وجل رب لا تستاهل واتقي أمري واعطي عقدة لساني وقومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan shirin da ya dauka a ɗarin mukulat da babban malamin imam bukari muhammad bin ismail da bukari a cikin wanda aka rama shi wanda da bukara yau ba a kawo na da ke gaba da mukai a wani na shirin da na na kuma na shirin ne kuma ne yake da kaya a guda darasi na shirin da na karatu da na darasi na ne ya na shirin da tare da ba mu darasi darasi na da ne sannan za mu tashi ba mu da tare da sun da uku na su je gaba da tare da su da biyu muka daya yau biyar da wata biyar da wata da shi jira kana da ɗan biyar da yi kuma da abin da kana malin ce babu ma ja a fiska ba su shi babu da ya zo na amara a da ba su shi shi ne annoba na ba su shi ba shi ana sawa wajen yau ne wuce gona da shi wajen yau shi ne kira a da ba su almada yau kawai ba a da shi tafiya yau amma da ba su ana da shi saboda wuce gona da shi ne annoba na ba su shi ba shi حديث لا يريدك وتلعين لكم حدثنا محمد قال حدثنا هذا قال حدثنا شعبة عن خالد ابن الهرات أبو المنافق هو أبو المنافق بفتح الدين شيني واتو وانا باعي أتي هذا بني أقرب من في فرد الشريعة الرجيم وشيني يقول عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أن رجلا لم يولد في الفكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في تجربة النبي عليه الصلاة والسلام في الفكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في تجربة النبي عليه الصلاة والسلام فأوتني عليه رجل خيرا يوم mutum ya rika ya wasu yana taimawa yana zuwa a lokacin da ya yi kaza kaza kaza yana tabbata domin wato a ya ya faɗa kalmomi masu ɗarkake shi masu yawa har yana cewa ba sai rasu da ba da rasu da lai da za a bai salam ya ce ban taɓa ganin wani mutum bayan an zama kira da mutane da tabbata a gare shi ba zala ne da mutum yi kaza wa wanda ya fi wannan wannan mutum da ake wani labarin da wanda ya fi kaza da kaza wajen zalla a azumi yana ɗan zaɓowa a da zaɓen wanda ya fi shi ba yana ta wannan da zaɓo to me ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان قيل له كان تبدا عليه بيدي وإنها wannan kalma an sha faɗa da larabawa suna amfani da ita saboda ba kamar ruwa biyu masara ne a wasu zai zai kai su amma su kare mafi jama'a ko mai shi kamar sai Allah ya fi kansa an gane ku Allah ya fi kansu Allah ya fi maka irin wannan kalma ita ce wai laraba suna yawan fadar kana sauraron wato ko da irin jiragen da larabci za ka ana amfani da ita wannan waya to sai ce kuma sun kuma ɗane ga wanda ya mutu wani abu da ake gani ya ba da alaka ya ce ka ina ba ne ba a kama kai to na wani abu kai to ne abu da kai irin wannan suke to sai ce ka da aka wani kasa ne ba kai ke da kayan kauyar sani baka kayan sauyin abokinka wanda ka ga wanda ka rike ya gudun da kayan ke bauya ya kudu da rana annabi ya faɗa ko da yawa da ya faɗa da ruwa sani baka shi ne kayan ke wuya abokin da in kana dukun ma ni Allah ma'ala ya na ba da ka ga Islami in dai sai ku ya kada sidin ya ba ba kawa la ma'ala la ma'ala bi ma'ana la ruja in ta kasance ba makawa iya ya wani ya yi bambanci to in kana wato in dai yana ganin ba makawa sai ya ne kun asibu kaza wa kaza to abin da bai ba aiki ce ina tsammani ina kyautar da wani aiki da muke amma tambaya a kanka gaskiya ne abin yi ci suka ne abin da zai yi wani mutum ke kaza kaza kaza shi ne ma da azaba da jami'in kula da yake domin mutum zai faɗi ka ji ina tsammani ina tsammani da nake maka mutum ke saboda kaza da kaza da kaza in ka ne jura abu ne da zai faɗi baya awa in ka ne jura annahu kaza ne idan ma yana ganin ba haka yake ba wani ya bada ba kun san za ku ga ba hauke yana da mujamala wani ya mutu a zuwa na Allah sarki da mutum ke kuma ƙarya ake ko a kowane mu ga mana ya mutu ba kowa ya ga mu dirga ba amma zuwa na Allah sarki mutum kuma ƙarya ne duba mu ga mana a haka annaba ne da su kula da shi in ka ne jura Allah ku kaza idan a ana ganin haka ne to duk da haka ne a fili zai ka je muna shautar da zaton sana ba za ka ga yanki ba wani ka ba ba a zuwa a yanki kuskure to shi ne wa hasibu Allah eh wato kuma mafi danganta ma ya karfake shi shi ne Allah shi ne hasibu Allah eh wanda zai bada shi da tsakiyar shi da ubangiji mara wani da ko kuma ka ce hasibu Allah ai wanda yake karfan kafin kenan wa hasibi wanda kuma wai hasibu wanda yake karfan mota ne wani tafi shi ne Allah mara wani da amma ku yi amma suka sani a zahiri wani yana da sufa da kaza da kaza da kaza to to sai ki wala yuzaki an la ya'ala shi wanda zai faɗi wannan din kada ya tarkace kowa a gurin Allah Allah yake fara su da ko a gurin kawai a zo magana ka ce wani a cikin shi ne kaza kaza kaza kaza ka ce iya da da wuce masa gaskiya abin da ka sani kaza amma yankewa kada kana kuskure ne gaskiya dai ya rufe da mafi maka mutum ke ji to ba ta za ta za ta haka za ka fara ko ka za ka gane cewa bayan da tafiya da za ta hada sannan kuma ba ma wato tsarkake kowa a gurin kowa ke ba domin Allah ya ce ba za ta zaku wa ala wani mai shaka ana shi ya fi da kowa ya ke tsoron ya kowa da haka to ba a tafiya gaba ɗaya a ce ai wani kaza kaza kaza ba a yi to da haka wani hadisi ne ingantacce yana na musamman musulun ma ya rauce shi abu dawo irmishi ahmad abu awala duk da yi gudu da farko wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi hadisi na ɗari uku da talatin da hudu حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثني قريش بن عبد الله عن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن عيسى قال اني سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل النبي عليه الصلاه والسلام ياتي ويثني على سيفه yana taimansa wasu na cewa wato wanda ake hukun shi ne wani abdullahi dulki jami'ai haka ake kiransa wasu kuma ka ce me ya baku wani ne wanda ake kira ne idan ibn al-adil al-aslam shi yake tsayawa yana tsayawa wani yana ta kota shi to sai yake cewa wa yadri kuma yana ta kota shi yana tsayawa wani shi da nan yake da ta daruri amma an da da zara an shi da ko ko tira da ba an yi zara a kan mutum kai sai blood da da da ko ka wuce gona da yake akan gaba to to shi ne yake cewa wani tiri kuma yana wuce gona da yake akan sa shine tiri al'isara yana ta gona ko ka ce bambaɗin shi shi al'isara da za ka yi ba da wani فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب لا تبدع كريم في أهلكتم kenan ko halaka aw qada'tum ahalaktum ko halakar ai aw qada'tum za ka bari ko kuma a ce ko halakar da bayarwa ne ko kuma kun yanke bayarwa ne shi wanda ke ta kona suna da ruwa ai suka yi domin kuma da za a zuwa na da ruwa da za mu ga ruwan ke da ai guda wanda ba da suke fara da sun za ka yi kuma kusan ƙasa da shi ko dai ya zama ɗan ya ko wani ya to idan gaskiya ne in ba ya za a ba ka sa wa riya da shi da shi to ka ka kan haka ki daga wannan lokacin ne kawai ya aiki don Allah ya sa ka ba wani abu ya da shi wa ya muke ya wani ya muke ai mu ne ba ka haita da to shi kenan kuma kamar yadda ko kuma za ku iya tunanin a wani gudun gaskiya ana taɓa ba ku misali sahabar jin miski tun da gaba ta zo ba ta zo ba wa hannaye ana kuma cikin zarfi ya ce cikin ki wata rana wato sai ba ta cikin wani yau da talauta sai kuma da gida ya ce mara da ta da ya nemo ya da kuma kuma ya gidan su ne ba yana fitowa a hanya ya zo ya nisa ya haɗu da ruwa wanda abokin ne. Kawai ya yi rabu kura da wajen ya yawa wata madara da yawa da yawa. Yana da rabu shi a ciki da kawai kuma gida da yawa ya. Mutum ya tafi yana juyowa kawai ke zama na ya yi da tunani ko da yana jiwa ne kawai ke shi rubutu da ke don Allah ba shi ba ba a ga wannan yaran baya ita ne yaro ya ba da irin iya yaro ya ga abu da ya ne kuro ne zuciyar da take da yaran da ni ma ba yaran da rawa kuma duba ya ba shi amma da aka kawai shi ga wani baya yana ba wa da kaiwa Allah saboda wato murna ko ba ne samu ba ya ku ka kace da wanda kana tafi ya yi kiso har ya yi gaba yin kiso mai ma zai yi a kusa na samun masa na kuma goma ya ai kuwa ya ce a yi ta ga ibara da wani ko kuma ka ne rabu da rabu ya yi biya ya ce yana tafiya gaskiya a cikin ruwa wani a ran goma shi yaro ina ce kana kare masa shi ga wasu ba shi ta ko ba shi ba suna yawa yake ina da lafiya ne shi ba da dai abun kunya ya ruwa ne ba ko ya rasa da miji to shi na tace ba shi suna kare masa yake su da yawa yake to gidana ma ba abin da zai zama yawa duk da haka sai zama mutu to bara ya je da zuwa shi ta da aye da wani wajen tiki sun ta wani aye da rahuma da kayan abinci da su da su a kai suna zuwa da yi wani da sallama sai da shi da yake da shi waye da yake shi ne a wani da shi wani da gidan da yake an ya kai shekara talatin da rasuwa. Thank you. asali ya ce da zai kai waye na da ke fitar da idan da ya ce duk kana tare da ya ce na taba zuwa gobe ba da kuma ba da ku a kan da ka zo ki jira ni dai guda la mu ke karfi ya ga ya ba da kudin da ya ji kudi ne da da ya da kawai da ba ya da ba ya da ke da rage ana ce ke waje da kuɗi ya dawo ya ce ka gona ba kuma da rage da wannan wato kayan abincin da wannan kuɗin da yake hannu ya ce zai yi ba shi kuma a yau gaba ɗaya idan ka wani kuma ke ce a yi kaɗai ya ba ya ce tara da abubuwan da kayan abincin da kuɗi da wani ya ce zai yi ba yana da kowane ya shiru sai kawai kwakwalwar sai ba shi wani da yanzu a alkhairi ne wa kuma tana cikin wani bala'i bala'i da shi da take ne wani sai ya zo da kama ya yi sai mata zai yi kama da ya mata ko wani to sai ya ba wani gudu cikin inda ake aikin alheri ina da masallaci da an sai za a ga masallaci a gari kaza kawai zai yi kira makaranta a cikin kira gidan ma a cikin ayyukan ya kwanta wani kawai shi ne da yake ko da jira sai ya wata ya ai sai kira kira kira ai sai saboda da yake ba Allah take shi ai kaza kaza kaza duk wannan abubuwan da kai waye yake irin wannan ko kira ka yi bai na cewa da zan da hadu na wajen shawar abu kaza a wani biyar na wasu da ya alba da kowa karfi gida ne daga matan shi na wasu da ya daga kuɗin da da ya aka gaya makaranta ne da shi ko zai ku wato zai ba zai ku wata uku ba zai ku ya gode ba haka ne da su ne da ya rika yawo garuruwa har afirka da yaro kuma da yaro kuma da yake ka uku da ne to saboda haka ma su jari a nan Ahmad Ibn Muslim sai ya kai wani da shi ne yana gaya ba wani yaro kawai wato sai mafarki an da ya tsira wato bayan shi ne ya gaya ba wata bai shafi ba sai mafarki an yanke a siya ba an zuwa a sa kawo mutane wanda suka yi a kai wanda suke gina da kwallace makaranta sai ya gaba a kira shi ba sai ya gaba shi da ya gaba a kira shi ba sai ya ɗaya da ya sai ya yi wallahi da shi ya karbi wanda aiki him mu yawa ya doke wuce ya wuce wani ba da ya wuce su rika wasa kai da kaga a wani rufin bakar ba ta wuce kaya a cikin ya da kaya a wuce ka sai ya ga aiki sun yawa iya kuwa ma ya wuce kawai sai aka rubu da wani ba ya yi kayan da a wuce yana dandawa kawai sai ya kuwa wani dutse yake ka zo ka tafi alheri da kake da wallahi da makarantu da bayan wani da kaza ka ba wani duka da kake gani da yake ita ba ta wani sai kuma su da hannu yar ka za ku zo da makarantu zuwa an ai ana dora a kan ke sai ga shi wannan riyar da ne gaba ɗaya tare da wannan ayyukan da za a yi da ayyukan da za a yi amma wata wani mawani so da aka ana wani yanayi wani mala'ika ya yi ya yana da wani aiki a kai ne aiki a kai na su ke ba wani ya taɓa ba wani ba wani wani bai da wani aka ko ba ana tura a kai sai zan su ta ta ƙara nauyi amma har yanzu sun rubuta ya biya ba aka ƙara yanke cewa hutar ne wani mala'ika ya yi yana da lafiya ina zuwa da yin ko ta fara za ta wani ne shi kun kuma da wanda suke yin tsarki hawayen bai wa Allah da ne lokacin da da shi kukan jari Allah yake kai hawa za a wani shi na to na hawayen aka cikawa a kan aikin za ta zama kawai sai kawai shi da aikin da yana kan wani to shi ne daga baya ana zuwa da shi da shi aikin na da ya yi amma kuma ba ku ga illa akwai kuma da yawa da kai da akwai da latifa da duk da yawa wanda za ka iya samu da tsangarori da yawa ba su da shi ake ne abu a da zarafi kuma wanda shi mabu kai kuma a da ya wani ko a malam umar da ka ga malam sau kuma auki a cikin malam duwa ana eh to ai kin da biya ga da kuma wala ba ko sai mu ga yin da karbo ga yayi Allah ya rahmi amma dai ba zai gaba to dai ki cewa a wani lokaci ne ne ne kuma gaba da Allah ya jira Allah ya rahmi sai akwai wurin da za a ci kan su yin sai wannan bankan da nan su ta wuce to ka ga ba su kai a ce irin wanne ne yana kace yana kace wuce Abubuwan ruwan da jira da kuma kada. Na ruwan kada da shi ya kai. Abula? to ni kuma gane daga wajen jiki da alamu amma har na zo nan ba na to saboda haka kun ga ake wato yin wannan ne kwan yana kan gaba ne shi ya zuwa yanzu ka a gaban ka sai ya sa kai kujiru wani kibar sai ga mutum ya shiga wani yanzu da za mu gane kai to sai yake cewa to mu je zuwa ba za mu gane da wani da wani حدثنا محمد بن هذا حدثنا كعيبة قال حدثنا سفيان بن عمران ابن المسلم عمران ابن المسلم بن المنكي أبو بكر بن هذا المسلم يفيد سوى آه عن إبراهيم الثاني عن أبيه قال كنا في ولد ابن عمر yake wata rana muna zaune a wajen da ya dawo Allah ya kara wa yadda yake ba kusa da ba a kusa رجل على رجل في وجهه haka za a ce ga wani mutum ana ga wani mutum wato a gaban gidan ana ce ba da ba kana ne annabi alaihi salatu yana wani a sarka rajula shi ke nan a kalla bi ma'ana wato a halatta shi ke nan kuma halaka ne ka halaka wani ka halaka ne sai ba a sarka da wani ba da halaka tun da ka halaka wato ya mace ya rika masa a gaban gidansa halaka je ku kai ma Allah ya halaka ka ba ku ba domin ka halaka to kaga wannan shi ma ba da yana magana a kai dalili ne na cewa a ba mutum a gaban gidansa duk da ka ga shi wancan wato lahirar su ya bata gwara ma shi zai zama abu da ya magana a kan duniyar da shi wato shi ke na kai ma yadda ka da ka yi kai ma to Allah ba ku da shi bai ba da wata da to ba yayi ma haka ne ba wai dan Allah ba ku da shi yana so Allah ya auto wannan abu ba sai kai kira da ne ke shi na da yau hadisi ya hadal shi ba a cikin shi حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام ibn Rukana kenan wanda ya rasu a wato tujifa da da yi da shi da da wani ɗan da ku ke a wata rana to sai ke cewa ana bi ko ke kana a tattara haku an ubangi lahi da zai da bin Allah an abini suka ba ibn da da Allah maula ko wanda da kaka shi da Allah shi kuma ya rasu ne a shekara ta 80 ɗan da farko rafiya shekara ɗari da wani wani Ani ki tafi su kuma da kuma, na ce na wani yana cewa a nan da ku, da ku. Irin wannan kira da yabo da bambadanci an yan kauye da bar zama ya kai amma a kowace ruwa ya shaba ku kana ana da shi ba ku. Ko? amma akwai ruwaya da ta zo a ruwaya ba dole ba ne shi kuma a zo a ruwaya da ma'aure hadisi annabi ne yake cewa annabi da kokaro nan sai na gode ya fada wa tare da ya yi ruwaya da hadisi rafalin da zuwa ga Allah sallallahu alaihi amma a ruwaya muawiya ya ce annabi ya ce almadatu da ruwa wato kada ka ko ke gona da yi wajen yabo ko kirani da bambanci yan kauya قال محمد محمد yana cewa ai idan kabila ha idan wanda ake da ban na ya yi ta to ya yi kama wuya kuma ke zame da magana ha ala to shi ke da ya kama wuya shi ma a yi wa suna hadisi ne wanda yake da kyakkyawa wato suna yi da shi ne za ku zo ba da ba ne yi kama da mutum ne idan an masa irin wannan insha Allah in shi ne muka ce shi kuma wanda ba ga wani ko ya faɗa zai tsora da cewa wala su ga iya da lafiya a zuwa kan da yake akan wani ke suna tsama da wani kala a iya san su gaskiya wala su zaki wala su zaki Allah ya hada amma yana kaza yana kaza yana shi ne abubuwan da za mu faɗa da guda uku ko hudu ba za mu ji ce ba za mu kawo babu na ɗari da hamsin da hudu babu man asna ala zalimi babu wanda yake magana wato wanda yake ban wani abokinsa in kana amina ko wanda yake wani abokinsa in kana amina in ya abutu da shi abutuwa ta shi ne ka abutu da cewa dan an yabe shi haka ba zai ba zai sa shi girman kai ba shi ne in kana amina sai wa an kai shi kai ai ba kuma shi ne wannan murin da ko kuma ko ne ba ba shi kaza kada duba sauri da girman kai ba duk da cewa shi ma ko ko da mun da girman kai ba akwai magani da aka bari sai ya yi amfani da shi ba aka wani rububi da aka kuma sai ba da shi ne in ka da hali da shi in har ya amfani ana yi wani rufin kiwura wani rufin idan aka bari ya yi bambanta da girman kai da shi da kewa to ba kuma da ya ce ai wani ku ne ba ba ta tsada ba a tattala Muhammadu Kaya حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي هادي عن زهري عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في نعم رجل ابو بكر يعني ما دل على مسجد سيدنا ابو بكر في نعم رجل وابو ابي بكر وزيدي لما رجل عمر ما دل على مسجد عمر ليه ما نزل أبو عبيدة ما نزل الفكر أبو عبيدة بن الجراح عميد هذه الأمة ليه ما نزل حسين بن حويل ما نزل لما فكر حسين بن حويل ليه ما نزل وأبو ثابت بن عيسى بن سلمان هم قاعد يجاوبوا وليه يزنوا عن رياض الثاني من أحمد وجه وجه تكون حسين بن حويل ميزان يزنوا واحد sai abin da nake so ka faɗa kai baka faɗa ba misali a ce wane ne yake karanta alkur'ani har zuciyar ka hali abin da nake so a faɗa kai ko ke ta haliya sai ba dan ya tsaya wadani shi ne kusa da duka kuma kun biya da yaran da ko kin ka ba yau to haka da ke so da da akwai an faɗi wani abu ka tuno wani abu da shi ne ke nuna kafin za ki yi shirki yin shirka da za ku yi tuno a kan yawwa da za ku yi a kan da la tarfa ya ji la tafira an la tarfa ru haduwa da ku sai dai da zuwa ku ne saboda mutane ne da awalin yusuf sai ka kai kamar da shi a kwanan shi baya nan a zama aisha da sura ya tuntu baya ce ai aka ce yana da kuya a gida saboda kaza kaza kaza ya zargi kansa da cewa aya ta da so annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku je ku kai wa zargi kansa da cewa ce ba ne to shi ne ce ne ma rajul mu'az bin amr bin sirwa shi kuma wannan ba ba la ba saboda sai a za mun yi jihar biyu a ko to ki ba ku ba ma ku ki rabu ki da har shi ba ku ki ba ki rabu ku ba ku ki da da wajen ayatu ku ayatu ku wanda za su yi su ka ji a da ku yana to amma ki za ku ki fara yana da kan ba wancan amma uban ne kuma ke magana a kai amurka ne da na taɓa gaya muku na ce muku gurgu ko yawwa yana ɗinkita sannan da wa aka fice su na kuma yana da wani shi abokin na ma ba ku fice su ko din ji da ya salam an yi da lissar abdullahi bin arab mahaifin jabir wata wa kuka duk da har suke hodula kuma zai rabuwa kuma da hada da ra'a na bisa hada da a kuma yi ba a yi da ke hada an haka ga zaro kudu da zuwa ya kuma ba ba da za ka ce maji a yi ce kuma yana ya bayan hajji ne kwarai kuwa to ka ga ka ka ji nora mai su da kuma kwarai kuwa to sai ya ce ka da yi wa bisan rajuli fulani wa bisan rajuli fulani duk da wani shi kuma da wani da wani da wani a da wato a ta sama sai da azumi na tsara mutum ba ya yi buwa da su kuma wasu ba wato sai da yi ki sirri kaka da bayan su wasan su ba yawa amma ka iya haka ne kake guda kai ne dan da dole dole ga yawa ko amma in suna yin su ne ne ni ba su ba wannan hadisin bayan ku gani yadda ne na sai shi su fita da shi da ibnu ba da hali hadisi ne kuma mai kyau حدثنا محمد بن كان حدثنا ابراهيم كان حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا ابي انا عبد الله بن عبد الرحمن Abdullahi ibn Abdurrahman bin Ba'man kenan Abu Diwala wanda shi kuma ana cewa wato mutum da biyu ne yawan boka ga yana biyu ne kan sannan kuma ya rasa a hali ne shekara ta dari da talatin da hudu to shi ne ke cewa an abi Yunus maula Aisha abi Yunus maula Aisha bararren bawa su ke nan. Hatta Aisha ta kare lalle na za ka ta ciki ta tsara rajulu a na rasulu da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ko da da mun yi. Wani mutum ya haɗe su da zai shiga wurin Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يستجيب سليم العاشرة كيف كيف واتو الأول ابن العاشرة dan danki wa kirda ko kuma ka ce Allah ya wajen ruwa shi ne ana mai yake ce kuwa a ji ya hada da ayi kibar ba mutum ba ki ne ya hada da kibar ko eh kuma balla ne to na rauna ka ga ai kibar ta ga wani kike ke yayi wani ba mutum ke ki ba ba ka ne da ibi a'a ba wai haka ba mutum ya haihu abu ne kama shi ma na haihuwa ne shi ne ya zo an gane ko da shi sai gudu na asira shi ne ya zo ya biya na sallama da annaba ne salatu wasallam ya ce sai da dan wani in da dan dan ciwa ne madan ba da kana ake da a annabi ya mutu wannan amma yana shigowa sai a gane da ya san makwabta bi kuma ya shigo wanda sanin ne wato hajjala wuri ya bar ya yi mata ya ɗan nuna farin cikin ta wanda ta ne ya saka mata hutta balan ma ka raja rajulu ta san haka ya yi da wannan ya fita sai wani gaban ya zo ya yi da cewa ana ce ce ne mai gudun ana ce gudun asira kaga kan ya ce ce ta nan kuma za ka da mai su sai ce ta sana wato ne mai gudun asira madalla madalla da ɗan kiwa shi kuma wanda ibn akira bai da ibn akul akira ko ibn akira sai da ɗan kiwa shi ba ba ku sunan sa na kuma da wani zo sai annabi ali ta ce bala ne faduwa wannan ma da kana da biyan mutum ne shi kuma da wanda ya shigo a nan bai saka masa musa kamar matsalar da kamar da ya saka ko wani da farko wani da kuke ne bai bar ciki da zuwa ba kamar hanya bila ka kamar yadda ya saki mutta ko ya bar ciki da mutta falan ma kare da kun yayin da yake da nana ya ta ce da ya asula ya ba ki Allah kun da ni kula ne ma kun da na farko da su ka ce ma da da ibnu akira sai da dan da ki wai duk ka hakka idan ka dan kai wani ciki da shigo wannan wa kun da ni kula ne ma kun da shi ma da ni da shigo ka fada ba abin da ka fada wani ƙara ka sana'a da ni da ban ga kuma ka aikata irin abu da kiro da farko ana ji da ya aisha ya ki aisha ita ne jarin nasi ma ita ke ne ko ki mafi shirin mutane shi ne wanda ake jin tsoro ake jin tsoro da tsoron almajiransa a kowane za ka ga yanzu ana ta kan mafuska amma saboda rubutar da zalunci ko a gurin aiki ne zai ke cutar da su shi za dole kai mun zamana kuma yau da yanzu ko to shi ne a zama ne ka zama ne shi wannan shi ne mafi shirin mutane wanda ana yi mafi faran faran ne zama da tsoron shirin zai a iya rike ba da nan amma ba wai shi na shi da wani abu ne wani musulunci kan kai kokari ka ɗeba wa ma'aikatan su kaunar da rika jin jefa ba ka ba wai tsoron shirin da wake ba ba ku za ka zama kuma lafiya bi ka yi kuma lafiya ko kai da ke ko ana ko da za ka yi ana cikin mamaki ko mai yi a cikin mafi rai amma duk ran da aka ɗauke shi a ma'aikatan sai wani ya zuba ruwa a kan shi mafi yaki idan da zai zo ya dawo ya wata magana sai wani ya zai masa wani saboda da ba ku rufe kan yaki ko saboda ko ba ku yi duk ma'aikata sun san da yawa ana tsoron sirri su amma ba wai girmamawa ce ta Allah da kuma tsoron girma ta yi domin su ne ibn al-ajira ibn abul ajira ko ibn al-ajira bai shi ta sirri su Allah ya yi to ka ga kwana wanda ba tsoron girma ta sai ji za su zama kaza kaza saboda haka wannan shi ne wannan ku gani mutum da su kuma ko mu da wannan hadisi a bayan ne na amma ko da ruwaya ko da ya ra ba ya ra ba ne hadiya wuce ne yawa ba da jini ga ta ita kan ta sunani domin akwai malamin da yake ba ya ce ba bukari ba ya kawo mutum ya kawo to kaga kuma ya yi yawa ai tana nuna babai ko ko wannan abu ko wannan abu mamaki ko ke wanda ya za a fashi ke babu bai ma kawo mai ciwa za'ibun duna qissatu rajul al-awwal fa innaha sahiha ma'a qawlihi ya aisha ai ya kika ta gura eh wata ya ce zai sayi yawa a gani sai zai zuwa cikin sarari mutu kai wannan gurin da kake faɗa ya kika ne ƙwarai kuwa to to amma a nan kafin ku wuce ina ne wani jarabi ne kamar yadda yanzu na ji kun ba ku zo da shi da kawai yake kawa in na kai ku mutum ina ce in ka da hali da shi da aka ce na kai ku mutum ya farko ya tuke da sai guda jarabi na farko da wasu abu da za ku haɗa gaskiya shi ne jarabi na farko da za ku zai biyu da wasu abu da za ku haɗa tsakiya ne karka buɗe gona da shi ko da shi bai kaza ne to fa a ku yake masa ne sannan wato yar ki da wani rato in ka fada ba zai samu girman kai yar ki da wani kuma wanda za a kai aure a zuwa abin da zai na ku ne ke da mafi na su ake ni shi ba da ku mafili ma ya yi a cikin wani an yi kai da ma ya zo zo dole ka faɗuwa duk wanda ya zo yana da barka ya wa ne mutum ka za ka na to duk da sauri ka faɗuwa na zuwa Allah kada ka kama ya mutu ke ba. ka gabata mu abin da ba sani ba ka ta ni wato yadda suke da sunan Allah ka ba ka sai ka zama da in ba ka wannan ko na yana da ka ba kai ka zuwa wannan ji babu yau sa biyu kuma da gari babu da yake magana kan cewa za a watsa kasa a wato a fuskar almadahina masu bambaɗanci maruka masu zuwa sai bambaɗanci shi ne biyu ainihin sarku shi ne yi wuta. To amma a kan wannan ba, ba na gajira da bangaru da yawa ba za mu dace shi na farko. To, na farko yake a hadasana Muhammadu Kala, hadasana Ali bin Abdullahi Kala, hadasana Abdurrahman bin Wahdi Kala, hadasana Sufyan bin Sa'idi, عن حبيب بن ابي ثابت المجاهد eh mujahid shi da muka sani babban ɗaliban wato Abdullahi da Abbas to shi ne ke cewa an abi ma'amar kala kama rajulun yusni ala amir min al-zuwa to wani mutum ya ji yana taya gwamnati gwamna daga cikin gwamna yana taya gwamna har dai ne kaza ne kaza ne yana ta gwamna a dai mutum ya tsumara gwamna daga cikin gwamna wajen hana jikida sai jikida wannan aya zai jikida da zai asuwa wanda shi da muka zo bayani a kan sabaki cewa kai wato a asalin sunan shi ne wato jikida da bin abu bin sa'ada me yasa ake cewa filin aswad domin aswad din shi ne ya mata tabaji tabaji da ake yi a zamanin larabawa sai tabaji shi ne ke cewa da gida da filin aswad amma asalin da gida da filin aswad da sa'adawa shi ne sunan wanda ba shi kasa da na su da su da mai yake bayan to shi ne yake cewa sai mu gida da kawai ya sanyu ya asiri wani ya tura ba ya rika zuwa wani ne ya ba maroki ya rika wata a wata ha ba ba ni zai a mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a da ne ya umarci mu an na ce biyu da wani matashi na tura ba mu wanda kaza a kusa da maro shi ya rura kai ai sai kai ne kaza ne kaza ki kuma na kuwa amma ba kan wannan ba da ni da yawa wanda sun kai guda biyar da malamai ke fara mu da kafin mu sai muka gane cewa akwai ma a ce akwai fahimta da baka da wasu sun bar cewa za su yi kaza a wata wasu kuma suna ganin ba kaza za a wata abu ta magana magana ta farko da suke shi ne suka ce a kalle ka a zahirin da domin ka gida jirgin aso ya kalle ka a zahirin da za mu zo nan gaba Abdullahi da Umar shi ma a zahirin da yake kallon da ta kana da ku a gaban ka kasa biki ba zuwa ba to ya mun ji a zahirin magana da bi kuma wato suna ganin cewa a shi ne gabar kuke da tsare komai shi ne biyar tsare shi ne wato magana da shi kada ka bashi komai ka rika ganin shi ne ka za ka mutum ya zo ya ce ba wannan ni za ka zuba ta na abu ido ko a zuba ka ka zuba ba ba ce kuke ta shi da ke ni za ka wata ka ta abu ta saboda ba kai ba abin da yake so ba akwai da yau ko yauwa ko ba ta haka yi suna fita wannan ce an ce to an yi ba zai mutu ya ba ya so sai ya baka ya so sai ni za ka zuba ta na hauka ko ka kai ya so kai to shi ne magana ta biyu magana ta uku kuma suka ce a ana magana akan cewa wato makruhi makruhi shi ne makruhi al-qara'a wa adad riba bi qawli shi ne kake kake abin da zai fara da abin da zai fara ka ji waka sannan magana ta gaba akwai malaman da suke cewa wato shi marokin ne kada ya ɗauki wato kana ya rika jin cewa wanda zai zai abu da zai faɗa ya rika jin cewa ba ƙarshen tsakan hali kamar ta yi faɗi gaskiya kar ya zo ya karya ƙarshen tsakan hali da wani ya karya ana zai kawo amma dai wanda suka mutuwa ne shi ne magana zahiri da kuma wata amma abin da rufe mutu da ba kai shi ne cewa idan mutum ya zo gama barkwarsa yana wahalar to a bikushi maganin magana idan a garin da ake garin zuba kasar ji ne zai ba da wahala sai a zuba amma a garin ka zuba wa wani rufin kanari da rakwai da ne ba zuba to shi ne babban tsarkawa shi ne kai kuwa ba da kun kuna yi da wani tsoron gidansa ko yin je ka ke kai ba ka ba ka ba ku ji ka san kai shi ne zuwa fara ka san kai ka zuwa fara amma ni ba ka sa zuwa a dani mi gida da zuwa a zuwa ya Allah kan wani ya ya ka kai ni ke ba za ka ja ba kawai ka ba ka wa ka ji ka da yawa to ni ba ka ba ba gaskiya ka dau zani da kalmar za ka iya samun matsala حدثنا محمد بن قال حدثنا موسى ابن اسماعيل كان حدثنا عمر عن علي بن الحكم علي ابن الحكم يا رب شكرا تدريدا 31 ana gane ibn abi rabah babban malami kafin da ya wuce mun fadi ko cewa malaman cikin sahabbai sun kai dari biyu sahabbai har akwai ataliai yana cikin kibar ne kuma yana da wato larura amma zan yi cewa faralai zakin cikin sa kai da nan ba fari ba ne kamar kai da baki ne haka maka fata ko kuma ya fi kama da maka fata ne ba fari ba ne sannan ana iya ganin hannun sa da ne idan sa ma da cikin da gaba daya idan almajiri suka je gaban ibn abbas ko abdullahi da umar suka je daukar karatu sai kai daga ina kake in kace daga maka sai a ce akwai abdullahi akwai ibn ibn ala ibn abi rabah za ka zo gurin me za ka zo da sauka nan da abin da kake nema a gurin mu ya sai ba wa Allah in a san garin bai bara bai koma ko in aka dawo da shi ya'yan da ba zuwa da su kai ba shi amma shi kun ga zuwa ake a saukar kuma wanda yana da kuma masallaci shekara ashirin ba wa Allah to bara mu ke zuwa anna rajulan kana yad'u rajulan inda kuna umar wani mutum ya zo yana ta imam yana ta koda wani mutum a gaban Abdullahi da Umar fa da bin Umar ya fi tura mana hawafi da ibn Umar ku duba ku ga su a abayta da suke ko ba kai ake koda ba ba a gaban kai shi kai Abdullahi da Umar ya ce ko kada ya zubawa a bakin wannan barki na hawafi ya bakin za wa kane yi kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace idan ra'aytumul mutahi ko kuma ba zuwa gona da iri wajen bambadanci ba su biyu biyu ne mu tura kuwa da su kaza wa ta kaza ku ta kuma kwadi ma'anonin wannan hadisi ibn Hibban wato ya rubuce shi ma daga wato ta hanyar Zaid bin Aslam an kan an bin Umar hadisi shi ma yayi wannan ruwaya hadisi na karshe za mu tsaya a kai حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بكر أنا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق نعم أو رجاء ابن أبي رجاء رجاء ابن أبي رجاء شما وتسكى لقبيل ابن حبان يجيبنا عن أيجر الأسلم عن أيجر الأسلم يجيكم أبو خمسة هذه dan ce ya musulunta da wuri domin ya ci wato ya kuki da yawa ya ji ya kuki da yawa kuma yana cikin in kana karanta labarin kadijiya da aka yi za ka aka yi sunansa zaman sai na wa to sai ke cewa kana kana raja raja ne ce a kuma tuma a bidan na fuskanto tare da bidan na ce na ga bidan da hali wata rana a can tare na ina masjid ayin basra har sai da muka je muka ciki a masallacin wato mutanen basra sai ya rayu kenan wani da gure da tul aslami ala babi kawai muna zuwa yau kaga gure da tul aslami ala babi min abwabil masjid dan muka ga gure da a wata koba daga kogogin masallacin yana zaune wannan babban malamin kuma shi ma sai ya musulunta to sai bayan annabi ya daga badar ya musulunta shi gure da tul aslami wani kuma ka ce kafin ma ta ne gaba bane domin ya yi yakoki da annabi alaihi salatu wasallam yakoki guda goma sha shida kwarai kuwa sannan ya rasu ne a shekara ta sittin da uku bayan hijira to mu je zuwa to sai yake cewa kane yake wa kana bil masjid rajulun yukanu lahu sukuba a cikin masallacin da Burai da Tulasalabi yake a bakin komarsa akwai wani bawa Allah da ake cewa da shi sukuba shi kuma ba tsari bai tabi ne yana ciki me yake yudidu salata mutum ne mai da dogon sallah ne ruwan sallah sai ya ja dogon sura haka falamman da aina da babu masjid me ita ne ya da muka je kofar masallacin muna zuwa kofar masallaci wa alaihi gurda a tare da shi akwai wani bayani ولم يرد وعليه هدى وكان بريدة صاحب نزاعات يكون بريدة الأسلمي mutum ne ke yawan kaka shi irin da wanda ya ba da shi ya ne ya kai ni da ya ga wannan sahabu a tusalli kamar ni sai su kuma kai ma haka kike sallah ne da su kuma yake sallah to mun jira da dogon sura irin yadda fitar mutum ne kaka shi kaga irin yake sahabu kai ba aka kake sallah irin wanda ya da wannan tabi ne ke sallah shi su kuma kenan wannan da rubuta ne shi da shi da sahabi ne shi da shi komai ba wanda ta ne dawo kana ruwaye ne kana ne da sai bi da ne ce illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan yi to tunda kai tambaya ka sani cewa annabi ya yi riko da hannuna wata rana fanta na tunanin ji muka tafi muna tafiya a da ka yi dawo da sai da muka je muka hau kan dutse ko kuma yanzu sahabi zai ba da labari yace ba a jira ba a da madina da muka hau kan dutse ko da ya ciyo ya kalli madina ya rika kallon madina inda ya hau kan dutse sai ko zuwa fakala da yake wai don kumle halin kariya wai don wato wato goni min ummiha wa ummiha wato uwar min danya daga wata gari abin nufi abin mamaki wa wannan shi ne garin madina shi ne abin da za ka fassara ka ga wannan garin na madina abin mamakin wannan garin na madina ya turuku a ahaduwa mutanen cikin da za su rika makewa suna guduwa daga cikin ta ka an bari ma da kuma kamar yadda kake gani din nan haka za su rika fita da sai da ka zuwa yanzu kowa yana ciki haka za su rika fitewa ya ci ya tsaya da abu da ne ba su da ne zai su bai ji ana kulli ba da min abuwa ne ha mana da dujan da sun zo a jikin dujan da ba annaba da ya su tsara cewa ya ci wa ne a kwana da bai masihu da ya shi ne mace sun da wasu ke faɗa ainihin dace ba wa ciwon wato a zana zai kewaye duniya a kwana ko ina zai ji yana da badujana da dawa daga nan ba wuce ke kewa badujana daga dujan da ke a cikin mai kayan kina ta ce wa ya kawo wannan kayan badujana ne saboda da kayan kina zai fito yana kiɗa kuma kamar yadda jiya mun yi karatun ma'azun luwar masallacin kundina muke faɗa a hadisin da ya zo cewa baya kamar yadda wasu ke faɗa cewa zuciyar idan da ɗaya waya a ciki a wannan na da yi ne kunne ya ke maka ido biyu ne ciki sai ta dama ne kiyaye na dama ne ake ai na hagu ne yake guda ɗaya amma ba wai guda ɗaya ne ciki ba a biyu ne ɗaya na dama ne ya kiyaye domin a kan yana cewa na ga wanda yake kama da yana kama da abdul uzza ibn khatal ibn khatal yace kamar tsiri wani ne da aka yi a jahiliya kuma gashin su irin na mata kun san mata yanzu wanda ake muna yara su ake wani a cikin da aka yi su za su gashi a duk kuma kamar tsiri mata ko dada to mata ne san ba yake da ko zai ne wanda ya kogo sosai dada irin na dada to saboda haka to sai ce a wato to dare da su kun gane su ko ina amma idan zai tarar in ya zo maka da madina zai tarar mala'iku sun kewaye garin duk wata kofa akwai mala'ika to sai sai sai sai a gefe ta kuka kujerta duk yan nasa ya nasa zai su fito su shi amma shiga maka da madina kariyar da ta jefe shi ne abin da ake faɗa wato a kai wai ba nasa ya nasa ba inda nasa ya nasa za su fito su bi ta abuja ya fi fitowa za su fito su baro garin wace ce bala ya duku da idan bai je shiga ba sun mana a nan sannan da ke gan gaba a dan ina kunna fil masjid a sai da muka zo masallaci ra har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salli rajulun ya salli ya tafi ya ga wato wai mahallin jari yake so ya bashi ita ya ce da annabi ya gangaro har sai da ya zo masallaci yana gangarowa sai ga wani mutum yana sallah waye su yana sujjada waye kawo yana ta rukuni فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا sai annabi ya ce da shi waye wannan ya ce da sahabu ba a kasu hadari ko udiri sai nan ka koda shi an yi karamu da nan da kuma ya rika yi man sai da ai mutum ne mai iya sallah ne azumi ne kaza ne kaza ya rika zan zabuwa ba ku jira rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah hada fulani wa hada fulani wannan shi ne wani ko wannan shi ne wani fa kana amsik ya nabi sai ka ne ɗaya aka la ta biya ku kar ka je da ji bata ne ka bata ne ka wuce ka ala ka shi ka je masa a hauki da kar ka je shi kana ji ce ban da ka yau shi ya ta biya na tafiya da yake ci gaba da tafiya da idan ka ya ne da ko da ni a sai da yi ko ta kuwa wurin ɗakin annaba da ta zo ta lakin na wuna na faga ya ne yace sai dai a wannan gaba na faga wato a yadai ya motsa hannunsa shi ne wato kamar ya irin gamo a rike kanin da ga yaro yana kokarin gamo hannunsa shi ne ai a raka ya zo da hannu malguba ya karkaɗe hannunsa dan ya karkaɗe kuran da take hannu tun da kan dutse take an gane yana zane hannunsa da ya karkaɗe hannunsa ثم قال فيه إن خير دينكم أيسره كان النبي اتفاقا mafi alkhairin addinin ku shine wanda aka yi tsakiya kaga mai addinin ke bin nuna ba wannan tsawon da sallar da suke wa ba shi ne addini ba tsakiya yawwa a yi daru ina kai da jini kuma a daru jira ne zai fara ta uku yawwa shi ta za ga kudi yana da karfi addini da tsawo za ga abubuwan da ya sauka da sauki ko mai tsakiya da tsakiya in dai kana bibiyar abubuwa yake kamata wannan hadisin imam Muhammad da sauran malamai da yawa da kuma da shi na da daya abu da kuma da yake Allah ya wannan da da wannan kuskure Allah ya yi inda ba ya ya ya yi me kake so kace kira sallah ba ko ya yaro na ban ji ba eh أي إلى في علامات الساعة الكبرى ba idan su da ne zo ku me kuke tsammani daidai lokacin ne ba za a wani abu da ake kira gudun bankare abin da ya ku ni kan na da ina da abin da nake ciki ba wai abu da ya ce ta zo a daidai gaba ba amma idan za a tafi a kiyama abuja zai na yi a tuta cutar abin da ke ku duk wanda ya mutu wanda bai mutu ba inda akwai ruwa ke ta nuna ko mutum a kabur ne yake biya wa kudi da dare abin da ke ku to saboda haka abuja yake yana maka da mace yana maka ko ko yana mace da misali idan na san nake ba ku da abin da nake ba abuja yake kuna shakka cewa ba ya ce na aiki da to shi ne kula ba da misali dama na yi tunanin ko ba za a mutu bane a cikin duk shi ne zai yi idan ko duka da yaro duka duka da yaro gaba ɗaya shi al'amari kuma ya gaba domin a lokacin da ya ba a zai su rusuli a wani nawo fi daina komai ya kuri duk wanda ana yake gina masu da na yake gawo Kwarai kuwa, kwarai kuwa, ‘yan nasa ya nasa za su bi shi, ana ga mutum mana kai ba ga jami'ar ya ba ka me ake kira magani ba karanta suratul kafi ko sannan kuma da ma'auki iyaye hanyoyi goma farko ko karshe na suratul kafi duk da wasu ba da suna koyar da kan hadisi amma a wace wani gani a hadisi ne ne sannan wata addu'a ta yake a cikin sallah kana yi ana da kiyaye kiyaye والله أول أول هذه لا رواه إلى سنة يا رسول الله لا إلا ولا سيرك يا الله إنما سيرك يا الله لا إلا ولا على إلا ولا على إلا ولا لا حول ولا قوة إلا بالله.